الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقول يتلون عليكم آياتي يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح و وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara hadurinmu a markaz ahalu sunna wal jama'a wanda ke ungwar karkada a birnin da magaran jamhuriyar Nijar yau muna alhamis takwas ga watan ramadan hijira shekara dubu da dari hudu da arba'in da hudu wanda ya dace da talatin ga watan uku dubu biyu da ashirin da uku a darasin jiya mun tsaya aya ta talatin da biyu cikin suratun muhammad yau insha Allah za mu tashi aya ta talatin da uku ta wannan sura bizinillah kahin nan yan tambayoyi wani na tambaya na tambaya dai ta alama sarmayi ne mai neman harbi tambayar da yake yana halitta mutum ya rinka zuwa hirar jehi-jehi gidan yarinyar da aka ce an bashi amma ba a beko ba to shi asalin beko da mutum ce bayani beko alkawali ne za a baka kenan an rage kowa ta shiga wani wani yarinya wani shi ne asalin kalma ta beko ta alkhidba kenan wani ya san wacce an amince za a bashi daga nan duk wani dai musulmi mai imani bai gabata ba shiga arama wannan yarinya to shi ko musulunci bai kayyade ba hirar sau nawa za a je abinda dai ake kiyayewa kaɗai taka ka a bar su a ɗaki na wani ko a cikin zaure wanda dai ba a kai da kawowa shi ne aka hana don ganin misali wani cikin sahabbai ya shi ganin wata zai aure ta har ya zo ya bani labari zai armi kaza kaza ya ce ta koma ka sake dibinta da kyau domin akwai wani abu a cikin idan an sa kira da bai dama ya koma ya sake diba ba kuma da maganar diba abin da zai ja ka arme ta a takaice dai ba a kayyade ba yawan hira illa ka a kaɗe ta kuma da duk abin da ka fitina zai kaurace mishi kurin amma ba ka ba sa iyaka ba sai mai magana ta masu zawa tarawihi su bar sauran salloli su koma gida su cika to gaskiya abin da ya dacewa in dai har ka zo masallacin to ka tsaya inda da kai shine abin da ya dace da sunna gana masallar sallar iya magana cewa makama da imam hatta sarki kana mahayar laila magana dai ma'anar ruwaya da duk wanda ya tsaya tare da liman har aka kare za ba shi ladan raya dare wannan shine ya zama sunna ka yi komi ka kammala dan har mutum zaka iya cewa kaman ko an takurawa masu kokarin ibada a'a a wannan ibada mun wasu kowa muka yana yi ba mu muka harata ba kenan kadiban magabata na baya annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta da al'umma cewa ija'alu akhir salatikum bilal yusra ku sanya wutiri shine karshen sallah ta dare kina wutiri shine ri sallar dare to amma ya tabbatar filan wa qaulan aikace haka da wada a bayan wutiri in ka tashi cikin dare akwai daman raka'a biyu to wa idan an baka dama ne ban kai shiga huce ka'ida ta wutiri na nan sallallahu alaihi wasallam dan mai wuce wutirin 11 ololotarwa 13 to me wanda shiga wancan sabanin malamai ana yi ba yi kai kokarin tabbaka sunna wanda babu sabani kanta tunda ya tabbata raka'a biyu bayan mutum idan ka je gida baka iya wani baka iya wani raka'a biyu ba wa biyu nasu annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata yayi izihi wajen goma sha biyu a raka'a daya awa nawa ne dan kai awa nawa ne kenan me maimakon ka shiga sabanin malamai an yi ba ana yi ba yi ka tsaya da ke tabbas ba wani sabani kan shi in ka yi kokari in ka tashi cikin daren ka yi awa ɗaya awa biyu a raka biyu ba shi kenan ba Allah ke muke mu ci gaba za mu ga insha Allah za mu tashi aya ta 33 ta sura Muhammad insha Allah bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhal ladhina amanu atii'u Allah wa atii'u ar-rasul wa la tubdhiru أعمالكم
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا wannan kira ne wanda Abdullahi bin Mas'ud ke cewa duk lokacin da ka ji Allah ya yi irin wannan kira a cikin alkur'ani ka ba da kunnanka imma wani alkhairi ne Allah zai umarci masu imani ko ko wani mugu abu da zai musu hani a kan shi kira ne ake na masu imani ya yi wanda jin amana atiyullah wa atiyur rasul ku yi da'a ga Allah ku yi da'a ga manzo na Allah nan ya karantar da mu duk abin da Allah zai ce kai mai imani ka amsa kira samina wa ta'ana haka duk abin da manzana sarasarmu zai ce a yi kaza ka bi samina wa tsara hannun annabi ce allah ce ka aika za kun ka bari annabi ce ka aika abu ka aika za ka bari shi ne mana wannan kira na masu imani yan wannan yana karantar da mu tabbacin biyayya ga allah ga manzan shi duk abin da allah ya ce duk abin da manzan allah ce kai na ka bi ne kurin dole wannan iya ture mana wata magana ta masu da'awar cewa wasu ƙura'ani su ƙura'ani kadai kuma suna ga cewa wai ba za a yi aiki da komi ba sai nasu ƙura'ani a yadda suke ba alhali allah subhanahu wa ta'ala da nasu wani nasu ƙura'ani ne na ajiullah wa ajiwa rasul manzan allah ce kaza me bambanci allah ce kaza ka bi allah ce kaza me bambanci su ce ƙura'ani ne kadai za ka banda sunna alhali Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mai ji rasul kada ka Allah mai ji rasul kada ka Allah Allah ce duk wanda ya manzon Allah Allah ya ma da'a kenan me zaka bambanta cewa annabi ya ce sunna misali annabi sallallahu alaihi shi aka aiko mana wannan qur'anin shi aka sabakarwa duk abin da Allah ke yi a qur'ani shine jagora shi aka baya karantar da al'umma duk abin da ke yi umarnin Allah sallace azumi ne zakati hajji gaba ɗaya kam sai ya ce maka a sai suka ce ba aiki da suna ƙur'ani gangariya idan ka dogon ƙur'anin abu da yawa da yake nasun ƙur'ani babu shi ba abu da yawa na shari'a annabi Allah a ƙur'ani an ce a yi sallah a yi zakka a yi haji duk wannan wani ƙur'ani ne ba mai ka maka ya rike shi a ƙur'ani ga maka inda ke sallah shi mutum ko da ka raba zakkar duk wannan abu ne wanda ke annabi da aka aikowa shi ne yake bayani قال لك توزن لك الذكر لتبين الناس ما نزل اليهم على شيء وزن لك الذكر الله مسبق عليك كما قال الله مسبق قال على القران لتبين الناس ما نزل اليهم دان كما متاني بيان abin da aka sauka musu kai manzo Allah shike bayanin duk doka ta Allah gaba daya to ya araba ka ce maka ba ba magana sunna kaga za ka kaje shi dan duk abin da karko ne ibada baka iya karan kanka sai ka doka yaya annabi ce ai in sallace in azumi in zakace Allah ya magana abu da yawa Qur'ani babu shi a cikin nasu kudayen ƙurani amma ga wanda Allah ya kowa kai abin mamaki duk masu wannan da aka same su suna sallah wani ya irin tamu guda biyar wani ce tsaye wata kunya adda kun shi kenan fati adda ya kare wani zai zai raka kun irin taka wa ma ce wai haka ya gana yi ka gani to dan uwa dan haka in waye ka daukar malamin ka rike shi duk abin da yake karanta maka shi zai maka bayanin zakka shi zai maka bayanin haji wa shi ya aka samu dama ya maka bayani annabin da aka aiko belon damar shi malamin in wa garke zaka sa ko ruwa in wa garke wannan wa cikin irin wannan bawon Allah ya yi har gida ya kai mata kaka irin masu wannan dawaci da ce tsala wata tambaya yanzu dai ai qur'ani ya karu zakka ga mun ya karba zakka ke shi ke ce mun manja bi hasan fatuwa ashara misaliya wanda yazo da goma a bashi daya wanda ya zo da ɗaya ba shi limshi goma to kaga wannan tafiyar da matsalaka ka bar qur'anin ka bar lugar ka bar sunna gaba da gashi rubu shi Allah ta man ja'a bi hasanati wanda ya zo da sana ɗaya falahu shi za a ba goma ba ɗaya da ba da ba kai ne da aka ba ɗaya ka ba da goma zaka ka samu da goma jika ɗaya ka ba jika goma da goma ta shirme ne babu abu wai yace an ka samu jika goma ka ba da ɗaya to ai wannan sun Allah ta wanda ya zo wanda aka ba shi zai ba da goma an za a bashi limci goma wanda aka ba kai abin kware ma in ka ce in sallace ka ɗauka bururu ya yawa a ciki sai ka ɗaka yi ci malam ba matsala ko matsala malam ta kai ba matsala in muka yi muka yi ko matsala ya kaɗa kai ba mu huta na shi to wallahi ka zaka mutu ba ba imanin kirki zaka mutu cikin shakka baka kana shakka cikin addinin ka ba su da amsa abdi ya wasu amsa kan shi kuru rudu ne wala na shiga ne kan wani ga wasu in lalle yan wani su kama wani hadisai ya hadisai malamai kafin ku zo sama shekarar dubu da wani abu malamai sun tace hadisai na kwarai sun ware na banza banza kai ba to wasu su gwata wani hanyar tun akwai masarauni kaza kaza kaza a masarauni suna nan na banza suna na an ware kuma da suna na an ware amma ka ce gaba daya to wallahi ru duk mun da shiga wannan wannan akida wallahi karshe zai kawo cewa Qur'ani gaba duka karshe duk mun akide ashe ya mutu wallahi ba imanin kirki kuma me matsala sun ce sun tura duk sunna gaba daya a garke shi duk yadda ya mutu kira ko wasu ku hafs sai ka ce ana ka samu wani kira a ina ka samu washin ku hafsa na ka samu wata haka annabi ta da Qur'ani a waziya maka karshe Qur'anin kace samu shakka kan gaba daya wannan da kace ƙarya ce wannan sunna wannan ana aka samu kira hafs warsh kanun duk wannan gaba ɗaya sannan haka ka samu qira'a daga waje wannan kare na kace kai ya ce Allah ka samu qira'a ya ka san wannan qur'ani ma san qur'ani shine qur'ani wannan wanda kace ka tura su suka zo nan abu to la karshe gaba ɗaya ka wuce qur'ani sai sai cikin shakka ta addinin gaba ɗaya kuma mutum mai san tsira duniyar lahira wallahi bauta ma Allah yanda Allah ce ga annabin da ya aiko yanda ya bayani kuma idan ka rike su su gama ɗaya cikin magabata sama shekara dubu waye ɗaya me wani akidata su babu kurin tsakara na ka ce ƙur'ani kurin duk a ture komi kuma ƙur'ani kuma wani ƙur'ani kuma ba kai a saukarwa ba amma ka yi bayanin ƙur'ani ka yi bayanin sallah ka yi bayanin zaka kun da rashin kumya ka ce kuma addinin Allah ne kai sa addinin Allah dan yaudar bayan Allah kuma da yawa aka je bayan Allah marasa sani wallahi halaka ce rudu ne wallahi duk mai da addinin wallahi wallahi bai muta wallahi bai muta wallahi zai da cikin shakka addinin shi wallahi ba haka kuma sun ƙwari aka ce ƙura'ani kuma maka kuna kwa ɗauka ya abin da rama annabi manzo ya ku Allah manzo ya ku da karantar da al'umma duk abin da Allah ke yi da annabin da Allah ya ku da karantar da mutane duk ku ci aje gaba ɗaya kuma na ƙiri babu ɗaya cikin magabata wanda aka sani kuma wani mutumin kirki bane na ƙiri kurin shaidan yaudar mutane kurin ya raba ta Allah da manzon shi kuma matsalar ƙur'anin babu lugal ƙur'anin kaɗai kan shi kuma babu sunna gaba ɗaya bi babu Allah ya shirye da mu Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu ya kuma su imani ati'u Allah wa ati'u rasul ku yi da ga Allah ku yi da ga manzo na Allah wala tubtilu a'malakum kab ku bata ayyukan dan saba ma Allah ka manzo Allah zaka yi aikin manza ne kai a banza magana kenan aiki ya baci Allah ce gaba innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillahi thumma matu وهم كفار ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم
إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا هم كفار Allah ce wa'inda suka kafirce mu Allah kuma su sun kafirce suka hada wasu bayan Allah gane addinin ko bin addinin laifi biyu ga na su gane wani summa matu hum kufar suka mutu suna kafirai falan ya gafira Allah wannan har abada Allah ya gama da su baya gafarta musu kaga nan me ya kawo rashin gafarta ma Allah mutuwa ba a yi imani ba mutum yaka iya banna yaka iya kahurci ya komi a madirar da ya tuba shi ke nan Allah gafarta mishi nan rashin gafara ta Allah rashin tuba yan wa hatta da ake magana inna Allah la yaghfir an shirka bi wa yaghfir ma dun zalika liman sha Allah bai Allah bai gafarta shirka amma yana gafarta lahin da bai kai ga shirka ba wannan ana ni idan mutum ya mutu ne shirka kanta Allah na gafarta ta yau duk zaman yau sabai ba mu shirka bane ba suka suka musulunta duk mafi yawan ƙurin shawa mu shirka suke kenan ana ni ne idan aka mutu ne ba a tuba ba ana shirka Allah bai gafarta ba amma babu wani girman laihi a wajen Allah da bai gafarta ba babu laihin da Adam zai yi in dai har tsakanin shi da Allah ne nan sai suke ba labarin Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ibn Adam ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على مكان كل أبي يا أنا أنا أيك ولا بار الله هنا شو أنا آدم متقا كاكرا يعني كايك أنا وجنا زن غفر تامك دل أبن دكلهم بانا هو كلا لجرم الله هنكا باب جرم الله أو جنا أنا متى يتروى كتير الله بجرم يا تيا أنا آدم إن ده الله هندا ديك دند سما كتير كسما ده الله هندا كعيا كقوما كني مغفر الله الله ده غفر تامك ba ruwan Allah amma a tuba babu na kawo na kuciya cikin kisa kamar na hira ai akwai wasu jama'a wanda zuwa masu zuwa makan suka laraba suna kuka a jikin ka'aba sai su ce wannan su ne wanda Allah bai gawartawa shi suke ta kuka sun kama ka suna ta kuka a cikin ka'aba yan uwa babu wata kabila ko ta yahudawa ko nasaru ko ta kabila a duniya wanda Allah ce shi ke rabe gawarta babu ko ka ji labari hira ce ta banza jahilci ne babu al'ummar da Allah bai gawarta ko yahudawa ko bai yahudawa musulunta Allah zai gawarta mutum jahilci sai wasu yahudawa ne suka yi kaza wa Allah su sai ta kuka sai ta kuka Allah bai wanda Allah ba ya kauna ɗaya ne kullum tak iblis shi kaɗai ne Allah ya kauna ba gahara ba bukata ba ya gahara shi ya kare amma ba iblis ba ba wanda bai tuba Allah gauta mishi ko mutum ko aljani duk girman laihinka sai dai abu ɗaya ne laihin in ya shahi ɗan adam wannan abin da ka mini wannan sai Allah rama mu kakkaje ma Allah da laihin wani haƙƙin wani kakkaje ma Allah da haƙƙin wani ko kaɗan ne saboda adalcin Allah subhanahu wata'ala a hilin kiyama don ka san yi za a yi sai ya fara da dabbobi wadda a nan duniya wata dabba mar mai kaho ta tunkunci kundin mar kaho bata abin ramawa don ta kai ce kuma ta abin rama ko to Allah ya kiyama zai tada dabbobi a mara kaho kaho ta ramtun guzu kowace ya aran da tsakaninsu to idan Allah tsakanin dabbobi ne bar masa sakamako aka saka mu juna idan kai da mukallaf dan haka haƙƙin wani Allah bai yi hatta sabani da ake samu kan magana hukuncin kisa sabani ne na tuba tsakanin mutum da Allah amma haƙƙin wani wannan ba magana haƙƙin ya ga ko kiyama ya ka bi haƙƙin shi ga su gaskiya magana amma laihin kisa haƙƙi ne akwai haƙƙin bawan Allah akwai haƙƙin Allah idan ka tuba ba mai cewa ba tuba tsakanin kai da Allah Allah ya gawarta maka amma wannan bawan Allah gobe kiyama sai an biya shi da haƙƙin aikinka ba magana kisa ba hanci wannan kawai samu hanci da manzana ta gobe kiyama horkon abin da Allah zai fara hisabi tsakanin bayi fiddima kan lamarin jini ka zina mana jini hai wata halci wannan wata baki ba magana kisa ba he Allah ya saka wannan bawa to idan Allah ya saka bawa wata halci ko baki ina ga magana duka ma jinin shi ne dan haka ɗan uwa mutum ya guji kisa ta manzo Allah ka ce dan adam iya cikin fusaha ta addini ya dama dama mutakau da ka zuba jini ka gama yau ka shiga matsala dan aikin ba kadan bane ba aikin zaka gobe kiyama aikin zaka tara ka biya kuma annabi wannan labarin ta gobe kiyama dihilin kiyama Allah zai gama ka da wanda ka kashe shi mutum ce zai zo da kai ya ciyo kala kai riko kai ce ya Allah salhaza ya rabbi salhaza fi maqatalan ya rabbi ya Allah ka tambayo da bawan naka akan me kashe ni baka amsa akan zalunci ne wallahi ta ka mishi dan haka wanda bai yi ba ya hatar wanda ya riga yayi yayi ta tuba ga Allah ta neman gafara ga Allah ta ibada kai yawaita ibada dan gobe kiyama tsakanin kai da Allah wani ana gyarawa ya yi maka amma wannan bawa sai ka biya shi sabbin mu ce akwai tuba amma akwai aiki gaskiya yan dagi ya ce kenan waɗannan waɗanda suka kafirce ma Allah suka innan lazina kafaru wa saddu an sabilillah wanda kafirce ma Allah suka kange mutane daga hanyar Allah sun mamatu um kufar suka mutu suna kahurai falan ya gafira Allah lahum Allah bai gafarta musu har abada an kare ce mai Allah ci gaba fala tahinu wa taru ila salam wa antum a'lam a'lam wallahu ma'akum wa la yatrukum a'malakum Allah ce fala tahinu wa taru ila salam nan magana ce ake ga masu imani musulunci an halitta yin huduna muhadana mana a yi alkawari mu da kawarai na zama lahiya ba hana to amma abin da nake magana a nan ba wani abu ne mashi wani aka ce ana so abin yi so a'a kan ku ɗoki alkawarin nema ku da kanku ku rika neman zama lahiya ka a yaƙi kuna cikin izza da buwaya kenan matsala rauni ke kawo neman zama lahiya sa hannu har mu samu gindin zama har mu samu ƙarfi amma ku da kanku wallace kanku kira e kan ku rauni ku yi kira zuwa ga zaman layi tsakanin ku da kahurai alhali wa antum alam ku kuke sama kana ka ku haka nan ba ana ba a halin izza da buwaya ba a nema a halin matsala da rauni ana nema ka zama na tsakar ma ta kama ka samu zaman lahiya ya ce duk da cewa tsakarsu yin a cikin wannan ne aka tanin hudu na zama lahiya ta safu da su ya ce wallah ma'akum Allah yana tare da kusuwa masu imani wallan ya tira kuma amalakum Allah bai tozartar da ayyukanku tunda ku kun za ka alaga fatan shi sabanin wancan na taɓa ta aikin ka ba da ci gaba إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم
إنما الحياة الدنيا لعب ولهو na Allah subhanahu wata'ala yana bayyana mana gaya mana matsayin duniya ga shi kuran ba ta da wani matsayin ba wannan ba yadda ka san kayan wasa na yara kayan wasa ne na 'yan wasa a yi a watsi ba ma'ana ba ta da wani matsayi cike take da kayan shagala da ɗaukar hankali duniya karan kanta ba wata ababa ce ba wadda mutum zai kama ya riki idan ana wasa a watsi haka take wata ran sai labari a yi fiya-fiya a zo a je a dawo a je a dawo tarma kowa a ƙari sai hilin kurin ya ce don haka nan jan hankali na damar matsayin duniya ba wata ababa ce ba ta dogara ta kamawa a hihita ta wa in tuminu wa tattaku yutukum ujurakum amma idan kuka yi imani kuka ji tsoro na Allah alƙawalin Allah ne zai ba ku cikakken ladanku shi ne magana imani da bin dokokin Allah shi ne abin da za ka amfana da shi a duniya magana kenan shi ne ɗan da shi imani da Allah da bin dokokin Allah yin haka ne Allah zai ba ka cikakken sakamakon aikin nan da ke na lada. ya ce kuma wala ya sa'alukun amuwalaku Allah bai tambaye ku ku ba da dukiyarku gaba ɗaya ko ku a Allah da ya kai ka yi sadaka ka yi zaka ka yi wane ne Allah ba shi ka duk shi ce ka yi amma Allah ba shi bai ke amfana da abin da ka ba da ka ba wani ɗan uwanka ne ya amfana kai kuma ka sami lada a wajen Allah magana kenan na ala kulli hal cewa Allah subhanahu wataala hatta da kita ayi zakka ayi zakka ya ce min amwalikum min amwalikum min daga ciki babu inda da cika ba da gaba daya Allah ya ce inda har in sa'alukumuha fayufikum tabakhalu inda har Allah zai nema kowa ya kawo nashi gaba daya gaba da gaba daya shi in sa'alukumuha inda Allah zai tambaye ku duke ku gaba daya fahifikun kuma zai mana ya nace da cewa sai kun bada tabakhadu za ku yi ruwa ba ku yawa dan adam san san dukiya ɗabi'a mutum ce san kuɗi san abin duniya annabi ce mutum komai ya tsowa cikin yaran banda san dukiya da san kuɗi san rayuwa da kuɗi ko tsohonka ko tsoho ne ya san ko tsoho ya san kuɗi da rayuwa kuɗi ya ce kenan wa yi kurzu a daganakun kenan allah inda har zai matsa zai hudo abin da ke zukatanku na rowa kenan kenan kowa ruwan shi ta bayyana shi zai allah ta bada gaba daya gaba da daga ciki man sani man sani zakar ce ya ce ɗaya cikin arba'in zai zaka ɗaya ne za ka bada arba'in ba gaba da ba da ba ɗaya cikin arba'in shi zai ta rubuta ushir ɗaya cikin arba'in in dabba ce misali karan dabbobi ka samu 40 gaba da daya tun ga wani ɗayan ba bukata gaba da sai ka samu har 120 kana ba da ɗaya 120 takwan da 21 takwan ce biyu har 200 biyu za ka ba da hawa ɗanwa ke rowa sai bala rowa shi ba abun ba matsala ba ba ta maka da yawa ba a takaice da kenan nan Allah ya ce kenan inda har in sa'alkumuha fa yunfikum tabakhalu in Allah zai roƙa ku bada gaba da yinaci da ku bada za ku rowa wa yukhruju adghanakum zai rudu dabi'a ku ta rowa ta dan adam Allah bin ku haka ba ta ku bada daidai daga ciki gaba da wani kashi daga ciki ha antum haula ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم أنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم
ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله Allah da wa yake magana da masu imani ku wa'annan ana da ake magana da ku da Qur'ani ke magana da ku tud'auna litunfiqu fi sabilillah ana kiran ku ku ciyar da dukiyarku cikin taimakon addinin Allah don wannan aiki na duk mai imani taimakon addinin Allah da duk abin da Allah ya baka na ƙarhi na dukiya na bakin abin da Allah ya baka kuma haƙƙi ne akan duk wani musulmi ba ce wane ba wane wane ko sai dan dan kasuwa sai dan bariki sai malam kowa taimakon addinin Allah kowa gwargwadon inda kake taimaka ma addinin Allah kuma yin haka Allah ya ce ya ce kenan ana muku wannan kira ku taimaka cikin taimakon addinin Allah duk da wannan kira da ake Allah ce faminkum man yabkhal a kowanne yake ruwa ana nema a taimaka shi nashi a juhu ba zai kudu bada ba iya ga ya rage ko ya lisaya a wata kaza kaza ne ya kare bai rage wa bai kudu ko biye ko a juhun shi ne dan kasuwa amma me dai kake ruwa in hudu ka taimaka ma addinin Allah ko da ka ne yan wa taimakon addinin Allah kowa inda yake da halin da ke ciki kowa ina wuri akwai bukatar shi ka a same ka kana ruwa kana riƙe hannu taimaka baki iya waka duk inda kake ta kona hali ya ce wa man ya bakal fa innama ya bakalu an nafsi ku sani wa wanda ya rowa ma lalle an ce a taimaka ma addinin Allah ku taimaka da dukiya ku tarar kanku to wanda ma ya rowa wa rowa ka batta sa addinin ci ba kanka kawa kai kai asara kuma Allah ya kama ka da laifin kin ciyarwa kuma ka mutu ka bari dole a gada ɗanka ya gada jikanka ya gada washinka ya gada ƙarshe dai za a bar Allah gadon gaba ɗaya wanda zai marasa mata mata al'adar wanda zai marasa mata al'adar duka Allah ya duka gadon gaba za a bar Allah kowa zai mutu bar Allah wanda zai marasa mata al'adar kowa zai mutu bar Allah kenan kayan ka bari wanda kai ma ka bata ka bada ka samu ladan kenan Allah ce wanda ya rowa ma kanshi ya kanshewa wallahu al-ghani wa antum al-fuqara Allah mawdaci ne bai bukata wajen kowa wannan hatta bai bukata jihadi ce ayi wannan jarraba ku ne ayi jihadi musulmi ka hore Allah in ya so lokacin da Allah ka da kowa da kowa Allah mawdaci ne ku ne kuke bukata a wajen wa antum al-fuqara ku ne mabukata dan haka wannan kira da Allah yake yi wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum suma la yakunu amsal in kuka bada baya ku kuka taimaka kin ba kuka bar addinin Allah karar zube ba agajin to Allah zai canza wasu ba ku ba da kun masu kudin sai Allah ya amshe ka wasu ba shi kenan ba da kana ka kai ka ya amshe kudin shi ne canza ai ya canza abun a juyin waina sai kai maka kana bara wata ran haka bane kai kai kuma kana bara kana maula eh nawa kai kina Allah zai canza wasu ba ku ba summa la yakunu amsalakum kuma wanda za a canzan ba sa zama kamar kuma rubuta za su taimaka tabbas na akwai kashe ga Allah kashe Allah ke masu dukiya wanda Allah horewa ka kuma Allah ruwa ka kuma Allah ruwa ku ne mabukata ku yi ƙoƙarin samun riba an ba ku yi ba addinin Allah ya fahimta Allah zai canza wasu ba ku ba ya ba su abin kun ba sa zama zuwa lalata duka mu Allah taimake mu ci gaba بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا
نعم سورة الفتح wannan sura tana cikin sura wadda annabi sallallahu alaihi wasallam bayan hijira ya zo hudaybiya mun ji dai irin abin da ya wakana a hudaybiya na sulhu tsakanin musulmi da shawa gani abu ne sananne a sallallahu alaihi wasallam za mu gani a cikin gaba yadda allah ya gwada mishi ya shigo garin makka wasu suna aski da umara wasu suna aski wasu suna sese wannan abin ya ba musulmi labari kuma sun yi bushara sun kamo hanya zawa makka don wannan aiki na umara da manzala ya gani a cikin mulki sun zo bakin hudaybiya hudaybiya wuri ne iyaka ce ta harami tsakanin makka da wajen makka kusan kilo shin da abin da an zo misali in ta koma cikin garuruwa na kewaye ta koma cikin makka ma za mu ci kuna an zo wurin manzo Allah sallama bai shiga ba a nan dai baki ya tura aka gaya ma Qurayshawa ga abin da ya kawo shi aikin Umara ba aiki zo ba wannan dai kisa ce doguwa a takaice dai a wannan wurin ne aka yi abin da aka yi na annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiki Usman yaje cikin garin Makka dai samo labaru sauransu wanda dai kisa ce dokuwa an yi sulhu biya an tattauna Quraisha sun hana a shiga ba za a shiga ba su suna ga a wajen su izza ce su ce ya za a yi wani ya zo Makka ba uzurin mu bayan mu ma'ana kamar musulmi sai musulmi su suka matsa musu kai hijira har an je an yi Badar an yi Uhud an yi Azab kuma yanzu ku zo haka kurin ku ce kun zo ku yi aikin umara kinan kama kinan kuma kinan kuma kada ba kinan suna kama akwai na ƙasa ga su kware shawa in za ta kahurci suka da san baiwa alhali a ɗabi'ar su kahurcin ma duk wanda ya tunkaro maka ba a kare bisa kare kowa dole ka shiga ake mai to amma saboda a dawo addini duk wani abu suka saba na al'ada na kyautawa wanda ya zo aikin haji suka hana nan dai a takaice bayan ta kanu salama ya gaya wa musulmi cewa duk abin da za su zo min da shi na sulhu na kare zirgin zan karɓa ko ma ne annabi ya yarda za bai buƙatar yaƙi bai buƙatar yaƙi da su ya zama dole duk da kahin nan sun yi mubaya zama ga mubaya da manzan da aka wa musulmi da annabi suka sabi suka manzan salama ta mutuwa ko rayuwa amma wannan abu ne mataki ne aka ɗauka amma annabi ya yi ta sulhu to da abin da ya wakana a sulu na sun yarda a yanzu ka koma baɗi ka dawo za mu ba kwana uku za ku yi a garin maka ku je ku shagalin muna kallon in kun ƙare ku ta ku cikin abin da aka hannu a kanshi kuma duk wanda ya hijira daga nan maka ya tafi wajen kamar kamar domin shi annabi ya amince kun ga akwai matsala a zahiri ko suka ce wanda daga can kuma ya barka ya zo gida ya zo makka gida ya zo bai komawa annabi ce ya riga kaga abin a zahiri akwai matsala daga cikin dai wannan ayyuan yarjejeniya ana cikin yin ta shi wanda suhal bin amal shugaban tawaga ta ƙureshawa ta wannan takarda ya zaɗen shi abu jandal ɗan shi musulmi ne a can iya ɗarme an ɗarme shi a gida ya kurci ya zo gaba musulmi ya haɗa cikin sarƙa ya tsero shi kuma an sa hannu duk wanda ya zo a maida shi manzala ce wannan suka ce a shi wannan wani ce a wannan bai wannan mai ce an sa hannu bai kaka yarda dole mai da shi abu jandar ya ce zai sula za ku mai da ni na zo ina musulmi a mai da ni wannan kalmar ta yi tada ma ko hankali za ku mai da ni cikin su bayan na tsero ina musulmi ku mai da cikin kawure hankalin musulmi tashi manzala ce abu jandar kai hakuri allah zai baka mota ya hakuri ya hakuri koma wannan abun ya cikin abin da ya tada musulmi hankali da yawa wanda aka kama shi ya kallo da uban umar ya bige shi ya mai ce mishi ya ce ga takobi bige shi bige cikin mutai da umar ya ba shi takobi ya ba ya ba ya ce ta ga takobi ki kun ka bige uban ka bige shi shi dai ba ya ba ya dangana ya tafi umar ya zo abin ya ce ya rasulullah ce ba kai ba ka gani a maholki za mu zo mu shiga wani garin da umara wasu aski wasu sai yawanci za mu daga kaskanci cikin addini ya rasu wallah kuma da gara maka kaskanci akwai yadda kai zan lace umar za ka zo ka yi aikin hajji da umara za ka yi umara tabbas ya ce na ce maka bana ya ce a ya ce to za ka zo umar ya je wajen abubakar suna hira ce abubakar ce a yasa ya ce abubakar ba manzala ba mu labari ba za mu zo maka da kaza da kaza duk za mu zo koma mu yi aiki mu koma za mu da wani kaskancin abubakar bin suka yi manzala da umar ba su bin abubakar bin ya can gini sai abubakar ce umar muhammad manzala ya gama ya ce ban za a zo wuce a ita umar ka tsaya abin da ya gama ka za ka zo tabbas umar haka aka yi shi kenan aka sa hannu na yarjejeniya manzala sallallahu salama ya yarda to nan abin da ya kawo matsala annabi ya sa hannu yanzu kenan an zo da dabbobi na hadaya wanda ba a kai harami ba an tsare sa ya ce yanzu kuma dole a warware harami kowa ya kade shi kowa ya soke dabba shi wani abu ya ba su habbai ya yi kwarai ne yanke dabba ba mu je ba ku yanka kowa soke suka yi shuru ba jawabi annan salama abin ya ɗari mai kai ya shiga ɗaki ya bar su kowa ya tsaye an tsaka kai an kasa yankawa kowa ya kasa kurin abin ya bar ya masa yauni da yawa ya masa yauni sai shiga ɗaki wurin umu salama yake ba umu salama kan ana masu shawara ba mata shawara yadda in ba ne banza ce ana ba mata shawara ana ba mata shawara ana ba mata shawara wata shawara ya su ma wata shawara ya su ma sai annabi ba wuce umu salama kina ganin halin mutanenki sun yi yawuni sun jinkirta ubin wannan umarni ta ce ya rasu abinda za a yi ka hutu ka ce ma kowa komi ka kama taka ka soke gabansu shi ke annaba haka yi shawara ce kuma ta ce iya hutarwa bai kwan gana ba kurin iya sokewa haba ya riga riga ku kai amurka a kowa aka samu halin warwara ta shawarar umu salama da jela'an yanzu kenan an soke dabbobi an kama hanya wanda ma labari dai muta da Allah ba waɗannan sa abujan da Allah ba su tabbas haka aka aje magana amma Allah subhanahu wataala ya sabkar da aya wannan abin da aka yi banda mata mata su Allah huta su bisu cikin zaminu Abu Jandal Abu Basir cikin Qurayshawa Abu Basir har kuce ya je Madina ya je Madina ‘yan ƙwarisha suka ɗauki tawaga suka tura mutum biyu su je su maido shi da an sa hannu a maido mutanenmu ga ƙwarisha sun zo sun bi abu sai manzana yana masallaci su wata shula ga abin da muka sa hannu da kai ga wane ya tsero a ba mu shi maida manzana ce abu basir ka bi su ka koma abu basir shi kenan ya bi su sun kamo hanya sai nisa da madina an zamana ana hutawa sai abu sai wani a cikin su shiri yake tafiye ta kwamta karɓar takobin tashi ce ha ba wani takobi yake shi abu zai ce karɓar takobin ta gaskiya mai takobi ce sa wani takobin ta yake zaga mai takobin shi ce ha ba a wani takobin ta yake zaga ta yake zaga ta ya ce inda an gani ai da ya amshi wani takobin iya amsa kurin ha ba da shi fara da ya bige shi wannan ɗaya kashi ɗaya tsere a dubuwar homo dina a kawa ba za a iya masallaci da ya zubo a dubu annabi ce wannan mutum ya ya zuwa bala'i annabi ya tare shi ya shigo masallaci a dubu wado ya rasu da ya kashe dan wani ne ba ya rido ni na tsero to shi ayi wasiyar da ya dawo annabi ce ka koma ya rasulullahi ka cika naka ka cika naka ka bayar da ko kida ba dan wani a takaice da kisa ce da Abu Basir sai ya tsaya tsakanin Makka da Madina can wajen Badar sai zama da bel duk wanda ya hoto daga makka ya tsero ita madina mai da kaza a yi ka tsaye abu basir sai suka yi bas a can sai kawai sai suka yi bas a can tsakanin makka madina idan duke kurshe ta hoto daga sham sai su amshi duke ya siliki duk kurin shi kamun yin zo bai huce lafiya ya su tare suka yi gungu mai ƙarfi tsakanin makka madina na sun an ce musu zuwa madina da mai dusu zai ko kuma su bar makka suka ɗaya gina suka suka ganin su kuma kwallo shi da kansu suka cikin wani abin baiwa ta kansu kansu ta rasu ya muhammad wannan abin mun bari duwanda ya zo kamar shi kaga allah ya ba sa abu zan zama wuta sa abu sai suka dawo kuma ta yi annaba ka zama lahiya ta kai ta wani wannan a takaice wani sulun bayan an kara wani sulun manzana salama ya kama hanya zai koma madina bayan sulhu ne shi na alfara bin azumi ke cewa wallahi ya ce ku mutane suna ɗaukan fatahu fatahu makka amma mu sahabu haɓe mu sahabu muna ɗaukar fatahu wannan hudebiya ita ce fatahu ba a musulunci sahabai mun ɗaukar hudebiya babban buɗe da Allah ka musulunci don daga nan sun hudebiya shi ne wannan aya take wannan wannan sura ta farko umar cikin sahih bukhari umar ke cewa na zo cikin dare mun kamo hanya cikin wannan tahiya na mu zana tambaya har su uku bi ce mun kala ba ashe ana mu zana wahayi yace da na gana na tambaya uku ba a ce ban komai ba ya ce hin na buga sun da hin na ka ajiye wani abu ne ma na nasa matsala hin na ce na zuba gudu ne gaba can yana yana kira na na ce ta ƙaci alama ne ma an sauko da aya kai ma iya zauwa sai manzo da ce mashi umar yau an sabka min da wata sura wannan sura ta hiya min duniya da abin da ke cikin ta ita ce inna fatahana laka fatahan mubina Allah ka da wannan sura a hanyar makka an bar hudaybiya zuwa madina shine bismillahir rahmanir rahim inna fatahna laka fatahan mubina Allah ya ce mun maka ka karanta ko mun yi budi gare ka budi bayyananne Allah ba shi nasara wannan hudaybiya da aka yi a ita Allah ya ba musulmi samun nutsuwa dan daga nan an sa hannu babu yaki tsakanin da kurshawa dan su abu yakin daga nan mun zan sallallahu alaihi wasallama ya fara aike kisra aika kisra aka aka yi masa ta da'awa aka aika ma kaisar duk shugaban duniya manya manya bayan wannan ne annabi ya samu damar aika musu aiki yanzu kuma addinin yanzu ya kai kuma duniya su ke kira gaba daya an kira shugaban kiristoci shugaban masabatan gumaka na makaukas duk da kira zuwa daga na fara abin kira ba samu ba samu shiga tsakanin musulmi da kawai a je a dawo maka a wani lokaci lokaci kaɗan ne aka yi kwarai musulunci ya yi a cikin karkarar kuma ya kai wani kurti na daban wanda dabi kai ba shi da gina Allah ce kenan inna fatahana laka fatahan mubina mun maka budi budi mabayani a fili karara da ya gafira laka da ya gafira laka Allah man tsamta maka mata akhar Allah ya maka haka ne da ya gafira laka Allah ma taqaddam zamaka mata akhar Allah dai ya gafarta maka abinda in ma kai da wanda kai da zakai a gaba na kenan don ka samu gafara ta Allah gaba ɗaya gaba da baya na nan sallallahu salama an san Allah mai kariya game da irin shiga irin lauka to amma ce aka ce maka ce ko da yayi da wanda za ka yi in ma ka yi an gawarta maka shi lokacin da sallallahu salama yake asha take ce annabi yana sallah ƙwawa su kumbura suna ruwa ƙwawa shi suna ruwa sun kumbura sun saboda yau tsaye wa sallah ta ce ya rasulallah yau ce kake ba kanka wahala alhali Allah ya gafarta maka abin da kai ma in kai abin da gaba kana baka kana kumbura kausa kumbura nabi rasulullah yace Aisha fala akuna abdan shakura Aisha ba zan zama to bawa mai godiya ba wannan godiya ce ke ma Allah kan nima da mishi kina Allah maka wannan budi da ya gafara da ya gafara laka Allah ma taqaddam min zamaka ma ta'akhir dan Allah gafarta maka abin da kai da wanda za ka yi a gaba wa yutimmu ni'matahu alayk ya cika maka ni'imar shi akanka ويهديك صراطا مستقيما يشيري دك حنيا ميتك وينصرك الله نصرا عزيزا الله يبارك نصرا نصرا بويه معنا تيمكو اهلي قررا tabbas abin da ya wakana na wannan sulhun da biya an samu kwarecin nasara akan mana sauran addinai Allah ya ci gaba هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما
huwa alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin Allah subhanahu wata'ala shine ya sabkar da nutsuwa a zakatan masu imani liyazdadu imanan ma imanihim dan imanin su ya karu akan wancan imanin ma na da shine hujjar cewa imanin ya karu na rabuwa na yan uwa menene nan Allah iya musu ishara ga wata baiwa da ya musu a lokacin sulhun hudaybiya da suka yi mubaya'a ta wanda manzana ya kirayi dan an samu labari usman cewa aka shi usman bayan annabi lokacin aka hudaybiya annabi ya ci usman a cikin garin makka sai labari na jitar shi ce zo a ya kashe usman to annabi annabi sallallahu alaihi wasallam duk da ba ya ki zo ba amma ce wallahi idan aka kashe usman umma mu da wani da faru za mu kai hari ga mutanen makka annabi an yi fara mubaya ta farko shi ne ya zo ce to zai shi wuɗa hannun shi haka shi za mu ga abin gaba insha Allah kenan Allah ya saukar da nutsuwa ga masu imani a halin wannan sulhun hudaybiya ko mu ce abayat ridwan Allah shi masa wannan baiwa ta nutsuwa dan su ƙara imani nasa akan wani akan wani walillahi junudu samawati wal ard Allah shi ke da runduna ta sama da ƙasa na menene Allah in ba dan jaraba ta Allah ba Allah zai aiko da malaika guda ya gama duk wani kafin duniya gaba daya daya ya isa daya zai karya su gaba daya Allah iya da runduna sama da ƙasa kenan wannan jarraba ku ne Allah ya so yi ba dan ba cewa sai da ku za a iya kashe kafurai in wannan misali kusa wanda ya shi mun suke ishara Allah in ya so ba wani dogon bayani ba kurin abin da ya kana a corona ya shi mutane kurin a corona ba wani jirgin san babu na ƙasa ba ka tushe ba kibiya ɗaya rana amurka mutum dubu ɗari biyu sun mutu na musu dubu ɗari biyu sun a ɗaya rana wa ba gaba da ɗaya rana suka mutuwa haka a turai kuma hikimar Allah wani suke kowa ci gaba wajen tsarin duniya da likitan da komi Allah ba wata gajiya wasu a lokacin da ake ake ake ba'ana ba a hutar wani an ka ɗauki sanar cikin abin da aka yi na mutuwa lokacin da ana ana ɓoye ba a hutar wani ya kone mutuwa da aka yi ƙarar ba a hutar wani aka ta mutu a gidan suna gidan kurin binne har aka ji da binnewa daga ta itali sai a tara ƙauto mata ka tunaje kuma a tura rami kuma a tura tura ya danne a gefe amma magana sutura mata ba iya ta wuce wallahi haka akai in akwai masu shakka abin in wani abin da kaga kawuri kawuri ya fasa takin jirgin sama ai rike kamfani ai rike ma'aikata ka san bala ba karɓar ƙarfi bane ba kan ba ka rike ba ba zuwa aiki ba zuwa aiki kan ba ka tsaya jirgin sama ba mai tashi jirgin ba mai tashi ba mai jirgin jirgin tashi aka rike a rafon aka rike kamfani kuma san kuma bala ba karni wani ba kurin ba san ba ga kuma bala ina ka bala bala ina ko ashe kun ka mutu ka wata mutu kuma aka ce ba magani ba magani kai da Allah gada ma dauke bala shi kuma kai kuma zai labari da aka ta hira kaza kaza ne wasan kurin ba Allah yake kuma wannan jarabawa ce kima Allah ce ta ko ina Allah ya so kaga yan uwan mutane nawa nan a cikin musulmin san Allah inda Allah ya kunshi bai ake saba mushi inda yaso bai wayo dan ku diba yanda ake da bala'i ana aka tada mata hankali wai wata ta wani aka ce wai tsaro niqabi mace dole ta hudda dole ta hudda saboda tsaro security sai ga aka waye gari tun daga tun daga mushi na boro har shugaban kasa kowa da kowa da niqabi tun daga tun daga dan buru mu shigo mu shigo tun daga buru har shugaban kasa ko da kabi an zo ana taro baka ne waye wani waye wani da ministan kewaye da kuke waye da shugaban ba da kowa ni kai mi da kurin da sun ce a wani waye shi shigi ne Allah shi wani wallahi Allah shi barkan shi kurin ba ta ake wa ada ai mata shigi ne he kai kasar mata mutane to sai Allah ya hana kai ma namiji ma baka da shi ya wani ya fada ya bada hannu gezo ta yi ya ya bada gwiwa hannu da ka ce a kai barki cewa ai ya ga ka ba mata mutane hannu ana ga mata wasu shi shigi ne sai ka shi kai da kata mabu gwezawa eh kuma komai Allah kun shi da malaki shi ake mashi kuma wallahi da tsoron Allah Allah ta koda da ya kama a takaice dai Allah ya ce shi ke da runduna ta sammai da kansai ke ta ko'ina Allah ya so da ya gamar kowa kuma jarrabawa ce aka ce ku yi tsakanin ku da su kuwa wa kana Allah aliman hakima kuma Allah masani ne mai hikima cikin tsarin shi ci gaba ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما
kenan wannan umarni da Allah ya ji hada waye wannan Allah ya shirya haka yace liyudkhilul mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anhar Allah shi wannan dokoki da yake baku dan ya so ne ya sa masu imani maza da mata aljanna wadda koramu ke gudana karkashin ta nan daya cikin sahabbai ke cewa bayan sabkar da waccan sura ina fata laka fata mubina suka ce ya hani Allah ka ya rasulullah hada laka ummana na rasulullah ya rasulullah barkaka barkaka Allah gafarta maka maka to mu me namu ya rasulullah kai wannan naka ne na fada ka mu'min wannan bayani naka ne to mu me gare mu ya rasulullah kai to wannan ko da wannan bukhari bukhari ka ruwaya sai ya ce mu me rasulullah mu me gare mu me gare mu ya rasulullah aka sabkar da wannan aya da yudi khairul mu'minin wal mu'minat jannatin tajri min tahtiha al-anhar kuma kina kuma kina kuma ga naku dan Allah ya shigar da masu imani maza da mata aljanna wadda ƙoramu ke gudana ƙarƙashinta kuma an je khalidi na fiha Allah ce gidan dawwama ne an shiga wa yukaffir anhum sayatim Allah zai saka aljanna ya kankare musu kurakuran su kuma kana dalika inda Allah fawzan azima samu wani matsayi a wajen Allah shine rabo mai girma kiran kuma ga naku masu imani Allah ba mu wannan fadala daga lokacin Allah kai mu gobe insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh